سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغا وتن جماد الثانية ينا إكرام يومنا هدوغا وتن جماد الثانية hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjidus salam wanda yake a balbali na markazin ratin litafizul qur'an a majalisin da muka saba dukkanin ranar lahadi a karatun littafin al'usulun talata haka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙaddar haɗo mu sai dai maimakon al'usulun talata kamar yadda malam ya sanar kenan za mu karanta wannan al'ada bula ashara saboda mahimmancinsu musamman kuma irin wannan majalisi kyau wanda dukkanin mai neman ilimi labudda ya zamanto kenan ilimi sai da larabi malamai suna ce al'ilmu bila adab narun bila haƙa ilimi ba ladabi wuta ce ba tare da wani ice ba saboda haka ilimi labudda ya zamanto kenan an mashi kwalliya da ladubba ladubba ladabi a komi yana ƙawata to kuma ina ga wanda yake mai neman ilimi kunga shi aka yi buƙatar ya samu ladabi kai mai neman ilimi ma in ba ladubba ilimin ma ba ya samu ba in kuma ya samu ma ba zai albarka ba kun ga ai shedan ai ba jahili bane ko shedan ba jahili bane amma ilimin shedan ya mai amfani bai mai amfani ba saboda haka kenan labudda ya zama a samu ladabi to kuma duk musulmi ma in dai kana so ka yi rayuwa mai kyau dole sai an samu ladabi kun gane ko saboda haka kenan risala ce muhimma kuma alhamdulillah yawanci nan an hardace kenan sai a san menene abin wannan wanda aka hardace saboda haka ladabi abu ne mai kyau ibn qayyim a cikin madarijus salikin ya yi tafsirin fadin Allah subhanahu wataala na kalto daga Abdullah ibn Abbas fadin Allah subhanahu wataala ya yi walladina amanu ku anfusakum wa alaikum nara qudha an-nas wal hijara ya ce ƙalabin abbas wa gairu allimu wa addibuhu ku ilmantar da su sannan kuma ku ladabtar da su ku ilmantar da su sannan kuma ku ladabtar da su sau da haka kenan labudda musulmi ya zamanto akwai ladabi tare da shi ladabi tare da Allah ladabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi tare da shari'ar Allah sauran kenan bayan Allah gabaki ɗaya to ana buƙatar ya zama Allah da ku kun ga Allah saukar da surorin da yake koya mana ladabin da za mu yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suratul hujurat suratul ahzab duka suna karantar da mu wannan saboda haka kenan za a karanta in ya karanta kamar yadda aka saba in ya so kuma sai a yi bayani bismillah karanta su duka bismillahir rahmanir rahim al-adab al-asra اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة الأولى إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الثانية إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله الرابعة تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وانصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفض فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا السادس إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم السابع رد التثاؤب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه الثامن إذا انتهيت من مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافصح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك التاسع أعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلى وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله بارك الله جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى mawallafin wannan littafin Allah cikin shi da rahama ya ce, Duk lokacin da za a fara karanta littafin mutum, ana bukata a yi masa addu'a ƙwalin musannif rahimahullahu ta'ala kaza. Bismillahir Rahmanir Rahim, kun ga duk abin da za a fara da bismillah, don saboda koyi da Alƙur'ani da kuma koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sassa in zai rubuta wasiƙa ya aika ma mutum, to yakan farawa da bismillahir rahmanir rahim. ما ليتي اعلم هداني الله واياك لاحسن الاخلاق اعلم كاي علمي كاي سني wancan rasail na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya fara da ilam yake fara go to kenan malam ya dauko wannan tarbiyya ce daga kenan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab saboda Sheikh Salih Abdullah ibn Hamd al'usaimi hafizahullahu ta'ala iya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka fita daga makaranta ta sheikh muhammadu bin abdullahab al-tamimi na ce ɓangaren da'awa tasirantuwa da littattafan shi tasirantuwa da salo wanda suke na da'awa shi yasa duk hayaniyar da kuke gani a duniya ana yi to allah subhanahu wata'ala kare malamai waɗanda suke na harami na biladul haramai saboda rakazuwa da suke a kan wannan da'awa ɗin da Sheikh Muhammad ibn Abdullah to a Sheikh Salih Al-Uthaymeen ɗaya ne daga malaman da Allah ya ma duniya kyautar su muna fata Allah subhanahu wata'ala ya albarkace mu da ilimin mukan su waɗanda su ne kashin bayan tahiyar duniya da zaman ta lafiya saboda duniya tana zama lafiya ta samu nutsuwa lokacin da ya zama akwai malamai na Allah malamai da suke amsa jada ta sunna da kuma jada ta salafus salih hafizahullahu ta'ala ya yi kewaya ya kewaya ya nemi ilimi shi yasa sai yake fitar mana da amfani wanda yake mai tsada in kana so ka samar da abubuwa masu tsada ka dinga fitar da gwalagwalai na ilimi to sai ka hada can ka ji can ka ji kana jin ilimi ka tsaya ka saurara inda dama ka ji wajen wancan ka ji wajen wancan ka ji wajen wancan sai ka tattara duka sai ka hada abubuwa kun ga kudan zuma bai zamanto yana fitar da abu mai zaƙi mai daɗi ba kala-kala sai da zamanto ya zagaya kuma ya ci kowane nau'i ne ci wa fara buka ilan da hali an iltafi bi min aljibali buyutan wa min shajari wa mimma ya'rishuna thumma kuli min kulli thamarati fasuliki subul rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifan alwanu fihi shifaa'un lin-nas bata zama tana fitar da sharabun mukhtalifan alwanu sai da ta ci min kulli samarat ta ci wancan itin ta ci wancan itin to kuma sakamakon mi sai zama to ya farji min butun na sharabu mukhtalifan alwan fi shifa'un linnas to shek salih usaimi hatta da nan garuruwa na afirka ya zo shi neman ilimi ga shi dai har yanzu yana rayu amma hatta da yankin nan ya zo neman ilimi saboda haka ɗaya ne daga malaman da Allah subhanahu wata'ala ya taimaki al'umma da su wanda kuma har yau yana raye yana darussan shi a tsakanin harami na makka harami wanda yake na madina darussa ta hanyar kafafen yaɗawa na duniya darussa wajen karantar da ɗalibai na jami'a daurata na ɗaliban ilimi halaƙata duka haka aikinsu ba dare ba rana rayuwarsu kan wannan ta tafi ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkace mu da ilmummukansu ya ba mu ikon bibiyar hanyoyi da kuma tafarki irin nasu shi ne ci ilam hadanin lahu wa iyaka li ahsani al-akhlaq kai sani Allah shirye ne shirye ka ga mafi kyawun dabi'u li ahsani al-akhlaq ga mafi kyawun dabi'u kun ga ai manzo Allah sassai na yin addu'a Allah ya rasa shi da ahsani al-akhlaq ko wa zai kawo mun addu'ar da manzo Allah sassai yake roƙon Allah Allah ya rasa shi da dabi'u wanda suke nagartattu wanda har Allah ya ce wa inna ka la khuluqin azim to annabi sallallahu alaihi yana roƙon Allah hasanin akhlaq ku kallo na Allah ne ya ce inna ka la khuluqin azim tabbas wallahi kana kan dabi'u wanda suke masu girma ko manzo Allah sallallahu alaihi da haka yake roƙon Allah in har manzo Allah sallallahu yana roƙon Allah hasanin akhlaq min ba da aulamu kun gane ko to waye zai kawo mun wanda yake roƙon Allah hasanin akhlaq addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi akwai addu'a da ta zo a sunna manzalarsa sai yana roƙon Allah. Tare da ma da wannan sigar, ai kaga ce ai, hadanin lahu iyaka li ahsanil akhlaq ika tuba su ne mai eh ita wannan lafazin li ahsanil akhlaq din nan wannan lafazin da haka yazo shi yana da kyau ta yi kyau addu'a sai dai ba ita ba ce ake bukata a ciki akwai hasani akhlaq sai dai ita ma wannan kenan fi'ilal khairat tarkal munkarat ya shiga to amma dai wadda nake bukata Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq la hadi li ahsaniha illa anta kun gane ko wasrif anni sayyi'a la yasrif anni sayyi'aha illa anta ko kuma Allahumma jannibna munkarat jannibna munkarat al-akhlaq wal ahwa'i wal a'mali wal adwa Allah ka nisanta mana miyagun tabi'u to cikin sujada ake so kun gane addu'o'i mutun ya tai sai ka duk dabi'a mara kyau Allah na raba mutun da ita shine malai mana addu'a na hadani Allah wa iyyaka li ahsani al-akhlaq Allah shirye mu shirye ka ga mafi kyawun dabi'u Allah shirye mu ya dora mu abu kyawawan dabi'u mafi kyawun dabi'u ya rabbal alamin anna min a'zamil adab ashara yana daga mafiya girman ladubba ashara ababe guda goma kun ga sai ce min a'zamil adab yana daga mafi girman ladubba saboda mi abu na farko yadda shari'a take ba abin kulawa abu na biyu su abubuwan waɗannan guda goma suna yawan faruwa tsakankanin mutane kun gane ko suna yawan faruwa tsakankanin mutane ɗabi'u na gargaru tushen inda ake samu su Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha menene dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana khulqul Qur'ani Qur'ani shine dabi'un shi duk wannan dabi'un asalin su tushen su Qur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi aikata to shine ya aka dinga akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali shama'il al-muhammadiyya akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaqul mustafa makarimul akhlaq imam al-kharaiti Allah ya yanshi da rahama iya daga malaman da suka rayu karni na biyar yana da littafi da ya makarimul akhlaq mujallad babba da masawibul akhlaq shi ma mujallad babba duka akan wannan dabi'u masu kyau suna da abu ne wanda yake muhimmi kuma abin da yake gyara duniya dabi'u masu kyau Allah subhanahu wataala mana albarka dora mu akan dabi'u nagartattu kuma Allah subhanahu wataala nisan ta mu dukkan wata gurbatacce dabi'a ya rabbal alamin ma da yace al-awwal na farko idza laqita musliman fasallim alayhi idza laqita musliman idan ka hadu da musliman musulmi fa sallim alayhi kai sallama a gare shi saba zaka ce mishi bansu arbanju قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba sannu ba ba ina kwana ba ba ina wuni ba ba barka ku ne ga gawar Allah ji kanmu a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa in sallama alayka in ko ya maka sallama fa qul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in shi ma sallama yanzu kun ga wannan cikin adabul ashara malam ya ka mana guda ɗaya a dunkule in muka yi fakke shi sai ba mu abubuwa guda uku a ƙarƙashin shi da duk guda abu na farko mas'ala ta farko idan laqita musliman fa sallim alayhi kenan yana daga ladabin musulmi ne ya da sallama ba sallama da ka haɗu da musulmi an ce sai wanda ka sani ko musulman aka ce iya daga alamar ƙarshen duniya iya daga alamar ƙarshen duniya hadisi yana cikin al'adabul mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yin sallama ga al-khas mutum ba zai sallama ba wai wanda ya sani ba ka yi sallama ba ai kun ga mutum zaka ganka din kace assalamu alaikum sai ce ka san shi ba ka gani eh ka san shi ba ina ka san shi kaman kuna tariya da abokin kai ka zo assalamu alaikum sai ce ina ka san shi ka san shi ba to alamar ƙarshen duniya ce wai sallama hemi sai wanda ka sani abdullahi bin umar kamar yadda ya tabbata a sari yakan tafiya kasuwa kawai ya dinga zagaya su wuta gari ba don ya sayo wani abu ba kawai saboda ya dinga ma mutane sallama ya dinga sallama saboda falalar da take tattare da sallama to kun ga ladabi na harko mi fa sallimu alaihi kawai da ko haɗu da musulmi in dai musulmi ne in dai musulmi ne to haka ake so kai kenan haɗuwa tsakankanin mutum biyu ko kuma sama da mutum biyu amma mun sa ai tsarin yadda ake ko in mutum ɗaya haɗu da mutum ɗaya kai sauri ka fara mai kayi shi fadula in mutane biyu da mutum ɗaya to wannan mutum ɗin shi zai sallama mutane uku shi zai sallama kana saman moto ko mota mutum yana zaune kai zaka mishi sallama kana tafiya mutum yana zaune kai zaka mishi sallama yusallimu ar-rakib ala al-mashi na sama zai ma mai tafiya sallama wal mashi ala al-qa'id mai tafiya shi zai ma na zaune mai sallama kun gane ko walƙalil alal kafir kaɗan su za su ma da yawa sallama kaɗan su za su ma da yawa sallama wasaƙir alal kabir yaro shi zai ma babba sallama kun gane ko yaro shi ma zai ma babba sallama amma kana saman abin hawa wani yana zamna sai ma sallama yayi ya kwashe fadala ɗin kenan kenan in kun haɗu ko dai haɗuwa ta haƙiƙa shine a ce kun haɗu ba tare da shamaki ba ko yanzu misali kuka haɗu gaba da gaba assalamu alaikum fa sallimu alaikum ko kuma ko haɗu ta waya ka danna ka yi kira me ya kamata assalamu alaikum ai kaga haɗuwa ce amma haɗuwa ce ta hakika a ba ku haɗu a hakika ba amma a ma'ana ne ko haɗu ko kuma ta wasiƙa kaga me zaka mai mesaji ba kawai fara magana ba zaka yi fafa ba a sai ka fara sallama waya ce assalamu alaikum kai ka danna mushi shi kuma sai ɗagawa zai fara sallama ai kai ne kake neman shi ko yanzu ba shi bane ba zai ce maka assalamu alaikum a in ka danna in ya ɗaga sai ka ce assalamu alaikum kamar yadda doktor bakar abu zai da cikin adabul hati ya ambata kenan iri irin wannan in ka kira a waya kenan ana son mutum ya zamanto sai kuma sharaɗin sallama wanda ka haɗu da shi kun ga aka ce musulmi ko kafiri an mai sallama a a ba za ma kafiri sallama ba ka gamu da kirista ko kuma wanda yake bai rude ko wanda bai musulunci ba za ka fara mashi wani sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda ul yahud wal nasara bis salam in ko haɗu kai musulmi ka ka fara ma kirista sallama ko bai rude sallama a ba a son ka fara mai sallama saboda haka ba za ka fara gaida shi ko ba assalamu alaikum ba ma saboda musulmi yana da daraja ba so dinga ma kafiri sheda kun gane ko ba so musulmi ya dinga ma kafiri sheda da kun haɗu ka dinga neman wuri kana mai shishigi kana nuna ya ka daraja a ba sa wani abu kenan abu na biyu da za mu lura da shi a nan sai kuma aka ce mai ka'idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan lafazin kenan yana nuna sifa ce wadda take ta cika kun ga ai mataki uku ne ko ko ka ce assalamu alaikum haka ne ko assalamu alaikum wa rahmatullah haka ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada nawa 30 lada 30 amma ziyada ta assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته والمغفرة آه آه. كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا أجسو كي سيمتا كيون دي كنا أكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا شيني أرشان iya kenan sallama da ake bukata mutum ne kun gane ko wa sallama alayka in kuma yi ma sallama fa qul wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wajen maidawa mai Allah subhanahu wa ta'ala ce idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha wannan sallama da aka halicci annabi adam alaihi salam ranar juma'a bayan sallar asar sai Allah ya ce izhab ila ulaika almala tahi gurin wancan jama'an mala'iku ne suna zaune fasallim alaika gaida su fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika min ba'dika abinda kaji abinda za su gaida ka da shi abinda za su gaida ka da shi shine gaisuwar ka shine gaisuwar duk zuriyarka kun ga kenan sallama ba a duniya ba aka fara tun a aljanna aka faro shi assalamu suna Allah ne shi yasa in ba kan tankoran jahili ba ba kowa bane za a mai sallama kawai ya musa amma sallama ko kuma ma sallama kawai ka ce sannu ko ka ce abin da shi yasa ko mutum ya zo fara maka surutu wai gidan wani nake tambaya ana ka kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai banzare shi ka kyale shi sai kai ban yi sallama ba assalamu alaikum dan Allah ina tambaye ku sai ka ce eh to alaikum assalam ko ko me yasa kuka yi banzare ni a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya fara ma da zance bai fara sallama ba to kenan kakka saurara mushi kakka amsa mushi sai dole yayi yayi sallama kun gane ko to kun ga anan gurin ya nuna mana tsarin musulunci da ka hadu da dan uwanka musulmi kamar sallama in gaba da kai yake kurura gaba da kai yake malamin ka ne ma'aikin ka ne wani dattijo ne wani babba ne saboda a musulunci an sha bamban gaida aboki ya sha bamban da gaida wanda yake abin nan ko nura dattijo girmama dattijo girmama Allah ne iya daga musibar da muka samu kanmu rashin girmama lattijiya shi yasa duk ake shiga matsala annabi sara sai na ce inna min ijlal ikrami bi shaybati muslim yana daga wanda in ka girmama shi Allah ka girmama girmama tsoho mai hurhura ko ya zage ka ko ya dake ka ko ya hankare ka ko ya ma ba ko ya gaya ma magana ko mi ya ma ya ci shekarun shi kun gane ko wa hamilul qur'ani da makarancin qur'ani makarancin qur'ani ba fa sai malamin ka ba ya ce ka yi wannan ai ba ustaz din mu bane a makarancin Qur'an kuma ina yake iya daga alama ta tabewa wulakantar da makarantar Qur'ani kun gane ko da mai koya ma da wanda in dai makarancin Qur'ani ne in ka girmama shi Allah ka girmama saboda ka girmama shi saboda abin da ya dauka ai kun ga yadda kuke karatun Qur'ani ake shan wahala ake harda to ina ga wanda su suka harrace ina ga wanda su sun yi kun gane saboda haka kenan wannan mabudi ne na alamun musulmi mai tarbiyya ku ladabtu da wannan ladabin na sallama ga duk wanda ka sani amma ba zancen kaga wata ƴan mata kai samari ne kace assalamu alaikum assalamu alayki a a sai din tsohuwa ce sai ka mata ko kuma misali a ce in uwar ka ce kun gane ko ko kuma a ce kaza shi ne ko kuma ƴan yara ɗalibai haka wannan kun gane ko haka ita ma mace ‘yan mata ba za ta taro su samari ba, assalamu alaikum su dinga caka yare na ladabi gare ta kasa a sai dai wasu dattijiya haka ko wani sai ta musu mun gane ko in dattijiya ce mace kamar uwa ce ya kamata sallama sabon manzo Allah sallar juma'a akwai wata mata da kyauta sai ta je tana da wani dan jardan ɗinta sai ta hudu albasa ta hudu kaza ta hudu kwamfuta ta sai ta sa tukunya sai ta dafa sai ta hudu musu to za su wuce sai su mata sallama sai su biyo to kun ga kenan ana ma mace sallama amma me dattijuwa amma ba ka zo ba ko yarinya ko wannan ka yi ta abin nan kun ga ladabi na nawa na farko dama ko harace shi ya shiga kai wannan ko na ga ka daga hannu wannan me kake son kace eh kana iya cewa wa alaika in yama sai ka ce wa alaika kana samu wanda sai ce assalamu alaikum ka sai ka ce ka wa alaika الثاني نبي إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساري فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع إذا أردت الدخول على أحد إن كان يشقى على أحد قولا لكما ولي على أحد قولا لكما ولي ما لمنك ني بابنك ني ولجلاني إن كان يشقى المهم دي زمان مسلاتي ني gida ne gurin da dai ana ne ana rufe shi idan aratta bi kula ala ali fasta adin ka nemi izini kakka danno ma mutane cikin gidansu ko shagonsu ko ɗakinsu ko gurinsu babu kuma zancen laɓewa ka ɗan kashe kunni manzana sassai ce mana asaga ila kalamin ƙaumin wanda ya karkata kunne yake sauraron zancen mutane musu son su ji su bafi uzulihil alik yau mal kiyama ran kiyama za a ɗauko na takken dalma a ɗura wannan kunnen a cikin nan alhakin kashe kunne ne yake yin zancen mutane musu so bai sauraron musu kenan idan aratta da kula al'ada fasa azin dama ai munafiki shine zai labe ba ya shiga bai dan labe jimi ake cewa idan aratta da kula waqifan an yaminil ba ka tsaya al dama kofa aw an yasari ko kuma hagu ba a leka kofar gidan mutane manzalar sassai ce wanda ya leka ma kofar gida ba ba yake leka ma kofar gida ya ce ka tsikare idan shi wani ya zo yana leka ma manzalar sassai annabi sallallahu alaihi wasallam ta suke tace da nan soke ma bayan raba ka zo to mi kake nufi ka yi sata ko ka ga wani abinsu da busu so a gani kun gane ko ba sai ana leka ya zama musiba in ka bude gida za ka ga wani kawo wani sai tsaya saki baki hangar sai ya huce yana kallon gida kun ga haramun ne ba a yi wannan kun ji ko an mutane sun bude gidansu ba a ka kura ma gidan mutane ido a ko kuma ka leka wata kowa kana sallama a haka baka daidaici kowar ban kayi sallama ka daidaita a sai dai ka koma gehen nan in ya bude kana ga gidan shi baka gani ko ka koma gehen nan in ya bude kana gani baka gani kun gane ko awai sali fa in azina laka da kalta in ya maka izini ya ce shigo yanzu mun wuce da mi sallama ko to sai kuma mi kenan neman izini kun gane ko liyasta'azin kuma neman izini saboda haka fa in da kalta wa in qila laka irji farji ya ka ce koma sai ka koma kun gane ko shi ma ƙarƙashin wannan za mu ga matsaloli guda hudu wancan matsala na muka samu ba mai ita da wace da wace na farko Ina jin kai ba fi san mu yau to kenan dunkule su ne haɗe biya ne shi yasa kenan nan akwai abubuwa guda hudu matsala ta farko aka ce idza aratta dukhula ala ahadin fasta'din in ka niyyar shiga wajen mutum fasta'din ka nemi izini lokacin da ni kai niyyar shiga haramun ne ka shiga baka nemi ba me izini sannan in ba a baka dama dama ba a shiga kun gane ko ya kace istizal shine neman izini yayi wallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini ina shine talabul izini sai kun samu ɗebewa cewa kenan kun nemi izini sannan kuma mai wata sallimu kenan kai sallama an kai sallama ba haka ba kawai assalamu alaikum ka danna gidan mutane assalamu alaikum in shiga kun gane ko in kuma kamar gidanku ne kai sallama sai ka ana san in so samu ne ka dan shaka ba kawai sallama kalfada ba kun gane assalamu alaikum ba ce ba za ka in shiga ko kai in kai sallama sai ka dan ba da tazara kun gane sai ka shiga kamar ɗakin ku ne assalamu alaikum kun gane lokacin da ya halitta ka shiga to sai ka dan daga kawakar da kai sallama da sallama ka daga shiga da ɗaya a amma in gidan mutane ne sai sun ma izini sallama daban neman izini daban abu biyu ne kun gane ko ya nufin la ta da kulu buyutan ghaira buyutiku kar da ku shiga gidan da ba na ku ba hatta ta sa'ali so tu sallimu ala ahli abu nawa biyu sallama neman izini assalamu alaikum yanzu kai sallama an amsa mako sai ka nemi izini in shiga daya biyu uku kun gane ko kenan abu na farko neman izini ba za a shiga ba sai an nemi kenan izini sannan mutum shiga wannan kuma umarni da neman izini ya haɗa duk gurin da an kewaye shi kamar gida kamar wani shago misali kamar wani biro misali amma banda gurin da dama buɗe yake kantin da ake sayayya dama ai buɗe yake shi kenan sai kuma gurin da al'ada kawai ƙyanƙyarawa ake yanzu kamar biro lalla kawai dama an san mi kowa yana kai kawo in ka zo ya ka kyarkyara kyarkyarawa ita ce mi neman izinin nan to wannan urfi ya nuna kawai kyarkyara ce ake yanzu in ka zo biro kenan mi kwankwasawa ce shi wannan al'ada ta ba da wannan abin to sai ka yi na biyu aka ce ka tsaya dama ko kuma mi hagu karka daidaici fuskar gurin na uku in an ma izini ka shiga in ba ma izini ba ka komo Allah ce an kila lakum marji'u farji'u huwa askarakum ya ce ku koma shikenan ku koma amma fa aka ce ka koma din ɗayan biyu ko ka koma da daɗin rai ko da bacin rai ko to in ka koma da bacin rai kenan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace in an ce maka Allah ya ce an ce maka koma ka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nemi izini bayan na uku ba ba dama ba shi kenan ko an ce ka koma sai ka koma yanzu ya kake ji haushi dan ya ce koma to ka san bine ne yasa ya ce ma koma la'alla uzurin shi ba zai gyaro sai nan da awa guda ya ce ka koma ce ma zai tsaya kuma kai awa guda mai gidan ne ya ce ma koma to me za ka ji haushi babu wani ji haushi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya zo gidan Abu Musa zo gidan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi sallama ne mu izini ɗaya biyu uku ba mai izini ba sai tashi sai ya koma sai na umar ya ce da suka je gida ka ne mu izini kuma ina shirin in yi wannan sai ka juya sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutai ne mu izini su uku ba buɗe ba ki dan yi ke da sai ta ya ce to sai ka nemo mini wanda ya shaida ne ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru wannan a lokacin tashi je nemo wanda kenan shine shaida kun gane ko saboda haka kenan ana buƙatar ya zamanto in an baka izini falillah alhamdu ka shiga in aka ce kuma ka koma shikenan sai ka koma kenan aka ce ka koma sai ka koma ba tare da wani bacin rai ba ba tare da wani jan haushi ba wannan su ne mas'aloli guda hudu wanda suke cikin wannan mas'ala ta farko ita ce in ka niyya shiga wuri ka nemi izini wannan ɗaya kenan mas'ala ta biyu ka tsaya dama ko kuma mai hagu kar ka tsaya kan ƙofa da ya buɗe ƙyaure karab kana ga cikin gidan a matsala ta uku in an ma izini ka shiga ta hudu in an ce koma kuma ne sai ka koma a tsalin sammin lahafin tidari akilik wa shurbik ƙa'ilan bismillah wa kulbi yaminik wa kulmi mayinik wani da farauta fal'ak asabi'ak wa kulil hamdulillah sammin lahafin tidari akilik in za ka ci abinci ka fara da bismillah ka ce bismillah bakin nan ake ce bismillah kamar yadda hafiz ibn hajar kan wanne ta kai ibn haji a cikin madkhal ma yace in ka ƙara bismillahir rahmanir rahim ka zo da bid'a to duk da irin sai ha ibn sharf annawi su suna da zaka iya ƙara bismillahir rahmanir rahim amma abin da yake bakin bismillah kenan san millah ka ce bismillah kun ga wannan bismillah din da mutane suke rena ita take sa ka ci abinci ka ji kamar amma wasu su da ka gama da yana ta cin abinci a ke ƙoshi to kawai bai ba bismillah shi suna Allah duk abin da ya shiga sai abin ya yi albarka shi yake sa abu kaɗan ya zama da yawa bismillah amma ka zo ka ko abinci a ce kowa ya bismillah kar wani ya zo sa muku hannu shaidan ya zo ya wawushe muku abinci maza ana cin abinci maza na sassan suna cin abinci abincin ya ishi mutane an zo ƙarshe an ƙoshi kawai sai shaidan kuma duk sun yi bismillah yana so ya ci wannan abincin yana zagaya kawacin sai ga wata ‘yan yarinya kawai sai tun kudo da ya sa ta ta zo da gauga kawai ta zo yarinya ya ta saka hannu ba tare da ta yi bismillah ba don ya samu dama shi ma ci karab sai manzara sa sai ya rike hannunta sai ce wannan yare da kuka gani iblis ne mun yi bismillah duka sai ba dama ya ci abinci zai yake so ya halitta ma kan shi abincin shine sai ya turo ta ta zo ta yamantar da ita bismillah yanzu da na riƙe hannuna hannunta yana cikin hannun shi hannuna na riƙe hannunta da hannun shi an haramta mushi cin wannan abinci to haka ake so in kana bismillah a komi shaidani ba zai kusance ka ba ba zai ma tare ya ci abinci ba shine za ku go sai su yi ta fama da cutarwa na aljanu da shaidani saboda me yasa ba su tarayya ba su bismillah duk abin da suna Allah shiga kuma shaidan shi kun bai da rabo a ciki tufafi ne amma a komi in ba sunan Allah akwai tufafi na shida akwai abinci na shida abin sha na shida wani shida ne sun haɗu da ɗan uwan shi sai ke ce mishi kai fa ra'aita shaqiqan ya ya ya ra'aitaka shaqiqan na ganka duk ka sabe ka rani sai ce ina tare da wani musulmi in zai ci abinci bismillah sai zama ba rahuna in zai sha ruwa bismillah ba rahuna in zai sa tufafi bismillah in zai shiga gida sai ni kuma in kwana a waje shi yasa ban da rabuce ne yanzu ya ce na ganka kai kuwa dumur-dumur cikin tsokokinka haka ya ce ai ina tare da wani sakare ne abincin shi ba bismillah abincin shi ba bismillah ko mun shi sau da haka duka tare muke ci kun gane to in mutum yana bismillah kun sai yana ramar da shaidanin shi in kana ambata Allah shaidanin ka yana ramewa da hikarin shi mai zikiri kuma yana samun wani karfi na bala'i wanda ba kowa bai ke samun kamfawa inda wannan karfin in mutum yana ambata Allah subhanahu wa ta'ala to bismillah tana da tasiri san billah fi ibtida'i aklik wajen cin kaushe bi qa'ilan ka ce bismillah wa kul bi yaminik ka ci da hannun dama wa kul min mali ka ci gabanka wa idza faragta fal aq asabi'aka in ka ida ka subi hannunka ya tsaka wa kul alhamdulillah ka ci alhamdulillah ka ci alhamdulillah kun ga waɗannan a ƙarƙashin da kuma matsaloli guda shida matsala ta harko ambatan Allah wajen fara ci ko kuma fara sha matsala ta biyu ka'ilan ka ce mi bismillah bismillah yace zaka ce in zaka fara kun gane ko in zaka fara zaka ce bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka ya koya ma Umar bin Abi Salama yace mushi ya gulam bismillah ka ce bismillah wa kul bi yamin ka ci da hannunka da dama wa kul min mali ka ci gabanka haka ake so sai dai in ya zama abincin kala-kala ne kun gani kawai misali a ce an yanka ruwi ne ga lemu can ga kankana can ga mangwara can ga gaza can kai kuma gaban ka lemu ne kai kuma ka shan lemu gaban wancan kuma abin da kake so ne ya ka ɗauko wancan kun gane ko naman kaji ne naman kaza kai kuma an hana ka cin naman manyan dabbobi kuma na kajin shi ne a can to sai ka ɗauka sai ka meka hannun ka yi ka ɗauko amma in shinkafa ce duka ake ci to ba a meka hannun can a meka hannun can in kala abinci ɗaya ne kun gane ko ka dangana da bakin abin da yake gabanka kun gane ka dangana da na gabanka kar ka zo kuma da an fara cin abinci ka fara haɗama kun gane ko mutane raina ka za su kuka yarda da an kawo abinci ko da nama ka meka hannu mutane za su ce kai ma yi ne su raina ka da an rena ka abinci shi kenan kakwai ra'a rena ku cin abinci kun gane ko kakwai ra'a rena ku cin abinci ko kana son abinci ana barin abinci wani lokacin abinci ya yi kyau kana bala'in jin yunwa sai ka ƙi abin nan shi ne abin da shan fara ke cewa astaghfir turbal ard kai la yura alayya mur'un mutaqawi yace nakan jimgar ƙasa in dinga hambuda in dinga hambuda ya ce don kan wani mutum mai tafaɗa a shi a kaina ya ga ya rena ne ya ce na ƙwamace ɗauki ƙasa in hambuɗa saboda kan amshi abin wani ya munguri ko kuma in ci abincin wani ya rena ne kun gane ko ya ce a wani wanda yake cewa mafi haɗaman mutane shine a ajaru ya ce in an ka abinci ba ni fara zamantarwa mai fara zunduma hannu ya ce na manta wannan ɗin baiti ɗin nan ya ce mai gaugawa wanda yake gaugawar shigar da hannu a cikin abinci to shi ne za ku ga kenan haɗa mamme cikin mutane da an ka abinci ana bismillah bismillah kan ka zo ka tsundum ka tsundum hannu a ka ɗan tsaya bismillah gwada wanda ya ka abinci ya fara kawo shi ya fara sa hannu kun gane ko wawa shi ne wanda da an ce bismillah kawai ka an kara shi ta ni ya kunduma ce a ba a san wannan kun fahimta ko kenan abubuwa ne kamar haka ko abu ya maka wani lokacin kaga kawai gurin da wani ne ka ce ko alhamdulillah na koshi musamman wani ka ci abincin shi ringa ma gore ka ji aka ce Allah na koshi alhamdulillah kun gane ko haka na ji ko kuma a ce kana da wata daraja da ka zo ka wani gidan biki ya sa wani kamera ana dauka kana gunduma loma wani dan guntun biredi la yasminu la yabni min ju ka dan guntun biredi ka shiga wani lega tsayana wanda ya ce zai huto domin ake ne kenan kenan wanda ya ce huto kenan kai barawa abinci ne ko haɗawa ba abinci ko ai kullum kana karya dole da wannan zaka karya kun fahimta to ba ba a san a wani bangaren abinci ka koyar da arena kun gane ko me in kai ra aka rena ka abin ba yunwa ne ba ta kashe ka ba kuma da ma ka saba yanzu misali ka ci abincinka da safe ka ci abincinka da rana daddare kana da abincinka da zaka ci sai aka ce ga wani abinci kai dama baka tsara da shi ba in babu shi ma ba zaka ci abinci ba ai babu shi ma zaka ci abinci to me zaka hada ma akan shi kun gane sai ka tsaya ka kalla ya tsarin yake inda kai zubar da mutunci shi hawa kanka lafiya dama kana da abincinka in kuma lafiya launi a tsara shikenan yin kaci kun gane ko to kenan ana san farkon cin abinci mutum yayi bismillah fara cin abinci mutum yayi bismillah saboda haka haka ake so saboda wannan zai jayo albarka cikin cin abinci in kuma kamance baka yi ba bismillah a farko ko dai zama kana tana ko kamance ko in shi dan ya mantar da kai a farko in ka fara ka ce bismillah fi awwalihi wa akhir bismillah fi awwalihi wa akhir saboda haka kenan bismillah fi awwalihi wa akhir in kuma ka riga ka gama shi kenan ko kuma bismillah awwaluhu wa akhir ko kuma bismillah fi awwalihi wa akhir kun gane ko in kwahe da ka ida shi kenan kawai sai kai haƙuri amma ko su bi hannu ya rage sai ka tana ka ce bismillah fi awwali wa haka manzala sa sai umarni sai wani ya faɗi sai aka manzala sa sai na dariya ce iblis ne ya zo ya abincin tare da shi da ake ci ana sai mutum bai bismillah bai yana cewa bismillah fi awwali wa akhiri sai shi ɗin har amayar da nashi an mai bakin ci to in ka manta ma yake ce suna duk abincin da yake sai amma da shi abu na uku aka ce wa kul bi yaminika ka ce da damanka kar ka zo ka ka rike biredi da hannun hagu ka rike shayi ko lemu da wannan in ka ga tsaya da hannun hagu kuma sai ka sha da wannan a a kun gane ku kakka cira da nan ka cira kuma a tsarin abinci sana ake gane ɗalibin ilimi ko ya yake kar ka zo ka wata ran kana tahiya saman hoto kana karyar rake ko kana cin shingom ya kace mace akwai abubuwan da na mata ne ba in ma kana son ka ci shingom in ka zauna kar ka je kato kana tahiya kana cin shingom ya kace dan daudu ba a wannan kun gane ko a titi ba a ci a in za ka ci shingom ma ka zauna ka ci ka yi wannan kar ka je titi kana cin shingom kana abin nan ba a wannan abin kun gane ko ko kuma kana tahiya kana cin a ya kace dai kawai baltagi haka wanda za ka ga yanzu misali wanda shi bai da tsari zai iya yana ya gada hagu yana sha da wannan ya ida ma ne jefa abin kawai ya yi balo da shi ba bismillah ba alhamdulillah ba godiyar Allah zai iya ma kawai jefa wani kuma zai iya ja kawai jefa da tare ko shi kenan shi ya kare da wani a ka kare to in Allah ya hana ka ka haɗiya shi ko ka yi shi ni za ka ci akwai matsala dole mutum ya lazumci tsarin da shari'a ta bada kun gane ko ni'ima ce abinci dole zama kuma mutum ya lazumci adabu shar bangaren abinci na sai gaskiya gaskiya a wannan duka kuskure
manyan mutane masu hankali sai kuma sun ci abinci duk kusan rubin abinci an zubar da shi aka saba kuma a tsoron tashi a taka abinci kuma da shi wadda wannan yana daga musibar da muka samu kai kuma shi wannan abin kaɗai yana iya jarabtar mutane da yunwa da wahala da abincin ƙarfinsu yana iya jarabtar mutane da wannan kun gane ko saboda ɗaya ne daga fitarce ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ba mu misali alƙaryar da Allah ya musu ni'ima da arziki da ƙwami amma sai suka fitarce ma ni'imar Allah ubangi yana cewa wala tubadhir tabdhira wannan shi ake ce ma tabdhir wala tusrif kar ku yi israfi israfi cin kowar irin abu shi yasa hikimar in zaka ci abinci ka kyautata zama wajen cin abinci kama sunan Allah riƙewa faru ka abari yana yawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan saka ta luquma in loma ta fadi abinci fadi fa fare a kudu hawali min ma bi hamilar aza mutum ya goge abin da yake tare na kazantar ƙasar sai kuma ya ci abinci kun gane ko in kuma saman sufura ne kenan dama za a ci abinci bai kamata haka wani an shimfiɗa wani abu in ana gama abin ya zube wani ya ɗan sa ta baki ya hwari to wannan sai a tattara ai da kwai dabbobi akwai awakai makwabta ko wasu kashi ko wannan sai a zuba musu kun gane ko wannan da ka zuba musu sai Allah saka aljanna sanadiyar shi in kuma mai kyau ne a tattara in an ƙoshi a nemo almajiri ta yadda za ka yi kai ma almajiri kana da lada lokacin da kai ga ƙoshi shi kuma wannan abin neman shi ke ruwa a shan in ba don wannan abin ba zai kwanda yi ba kai kana raina ko to shi zai karba ya ma addu'a kuma wannan yana iya saka aljanna fi kullu za ta kabi da rata ba sadaka wani mutum ne fa yana tafiya kawai ya ga kare shirwa ya shiga cikin rijiya ya ɗebo mishi ruwa da takalmin shi ya kai dinga tsaya ma karan ya sha Allah ya gode ma aikin Allah sa shi aljanna haka ita ma wata lalatacciya cikin bani Isra'ila ita ma ta ga wani kare ta zo har yana cin damshi ita ma ta ba shi ruwa annabi duk da ya je mi'raji ya ga da mutumin da macen duk suna aljanna saboda kawai kare ne suka ba ruwa to ina ga ka ba mutum abinci kun gane ko in mutum yana bari ko gidanka ne ana almubazzaranci talauci yana shiga da tsiya kun gane ko ba a san wannan abin ba a san wannan wannan ruwan da kuke ga mukutti wannan da zaka dan motsa dai ka sha ni'ima ce wani karshen ta yana sahara kishirwa za ta kashe shi inda ya samu wannan duk abin da sai ma ya zama bawan ka saboda ka ba shi ruwan zai sa ya ga ya mutu ba rashin samun wannan ruwan zai mutu kai kuma yanzu Allah sa ga ruwan ka same shi gode ma Allah kuma na wanda su kuma ga ruwan nan kaje ka ga masu cuta ko da wani sai ya ce mai kawai kofi ɗaya ne zai sha a wuri kai kuma za ka yi ta tattaka ruwa sai gode ma Allah kenan ba a son zazzab da abinci ko kuma ana cin abinci ana zance ko ana dariya ko mutum yana tamna na buɗe baki ana ga bai da kyau ko a dinga zancen kayan tsantsani duk wannan ya saba ma na dubba da cin abinci duk ba shi da kyau. Na'am. Na'am.
Wanda muke zama da shi mu ba mu ga irin su biredi haka.
Na'am.
Wannan guntun wannan mai taurin Eh.
sai ya tashi kasa.
Eh.
Kowane ustaz balarabe ya Eh.
ya duke shi.
To ka gani?
Sa a sa fata shi ya yi gaba.
To kaga ya koya mushi karatu a aikace.
Karatu zai yi magana ya ci ba da na yi nazari ya Eh ce.
shi ba kaga zai ga imana.
Wannan ƙasa mai taurin ne ya je wasu kuma.
To ka gani?
Ba wala ba.
Eh a jaba ake.
Laraba ne.
To ka gani? To ka gani ya san mutuncin Allah. Ya san mutuncin Allah. Hmm? Gaskiya ne. Lokaci ya go a kira sallah. Kira sallah. in ka da cin abinci kuma aka ce ka ci gabanka ko mutum ya ci gaban shi sai kuma in ka da cin abinci ka suɗe yatsotsinka kun ga wannan suka yana daga ladabi tun da cin abinci yana da ladabi kafin shi ladabi tsakiyar shi ladabi bayan shi kafin cin abinci yana daga ladabin mi yin bismillah ana cin abinci yana daga ladabin kenan kiyayewa waɗannan eh, abubuwan da ba su dace ba da aka faɗi kamar yin wata tamnar da bata dace ba kawowa zancen kayan tsantsani misali kun gane su ne hannu baka yi da cin abinci ba kun gane ko mutum ya dinga jamalmala abinci kun gane ko duk wannan ba su da kyau sai a kame kawai a ci abinci kun gane ko wannan tsaki ana ci abinci Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah ya ji shi da rahama wani ɗalibin shi ke cewa ya lura Sheikh Abdulaziz bin Baz duk lokacin da iya cin abu ko yana shan wannan ya ce wani lokaci yana shan abin shi an yi kurba sai ce alhamdulillah alhamdulillah in ya sai ce alhamdulillah in ya ƙara ya ce alhamdulillah ya ce shek ba ƙarshe bane ba sai ce a manzo Allah sai ya ce inna la yuhibbul abda an yakula al-akala fa yahmaduhu alaiha inna Allah la yarda an al-abd an yakula al-akala fa yahmaduhu alaiha aw yashrabu ash-sharba fa yahmaduhu alaiha manzo Allah sai ya ce Allah yana yarda da bawan da an yakula al-akala in yayi loma ya ci abinci zai gode ma Allah ai sharba sharba ko yi makutukin ruwa ya gode ma Allah ya ce to shine duk lomar da nayi duk shan da nayi sai in ce alhamdulillah duk in yayi loma sai ce alhamdulillah duk in yayi sha sai ce alhamdulillah wa ridwana min Allah akbar akwai abu sama da yarda Allah babu sama da yarda Allah to bayan ka yi da cin abinci shi ma kun ga aimi da kwai ladabi wa idza faragta fal'ab asabi'aka in ka gama ka sude mi ya tsotsinka ya tsotsinka ka sude su sude su da mi da halishanka ne ake son ka sude su kuma amma fa so ake sama sama ba wai da sauti a ba tare da sauti ba kun gane ko ba ana ka ce an ce a suɗe a yi ta jin wani ta sai ka ce mai a ba tare da sauti ba kun gane ko kenan ƙasa-ƙasa ne suɗe a kawai da harshe shi ne mutum zai kuma kama abin da yake matsayin yatsa ma kun gane kama koshiya kama wani abinci ga kama misalin wani ɗan wukar da ka ɗauka kama saboda akwai albarka cikin wannan tana iya yiwa da koshiya ne kaci tana iya to shi ma sai ka ɗan suɗe kakka bari ka canja wanda wani ya ci abinci suka gina na haka sai ka ce wani kan tsantsani rani na iya ana dan zuba to ba kai bane ka ci kun gani eh sai ka ga sai rin wannan eh to ka gani sai ka ga mutum wai ya sube hannun ma inda hannun ne ko koshe sai ka ga shi kadai na koshe kuma tana iya yiwa albarka tana nan manzo Allah sai ce in kun ci ku sube ya zafa inna halata fi ayi yi albarka ba ku san ba a wanne ne albarka a farkon ne ko kuma albarka a ƙarshen ne hakwano da hannu da kwano duka wanda ya soɗe shi ne kwashe albarka ba wai kawai a bar kwano gashin jan ba haka shi kenan ya kai loma biyu ko kuma a bar wata loma ɗaya ko wani wannan a ba so nan kuma kun san shi abinci ko baka ci ba so ka ringa bata a ce zo ka ci ka ce ina ka ai wannan ai mu ina ya zama ci wannan ai kaza ne ba kyau ha kun gane ko irin wannan da zaka rashin tarbiyya ne ka bata abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi nama na damu sai manzara sai sai ce a aka ce me yasa yace saboda garin mu ba ci kun ga manzo bai ce ba ya zan ci wannan kaza sai ce aka ce me yasa yace saboda garin mu ba ci karka ci kai baka cin wara wani yana ci kace ka kike saunan da kake ci kaza a ba kun gane ko kai dai baka ci dan fulani ne kenan ka bar mutane su ci kansu eh kenan baka ci saboda kuna da dabbobi wannan he ka bar mutane masu ci he su ci kansu ya ma hina ya ma hina man dadi ka gani dama shi naman daɗi tunda shi naman sai sa ka cututtuka ita kuma ba za sa ka ba kuma zafin dama kwaɗai ko sabon manzo Allah sallallahu sun je sab'a ghazwatin wajen yaƙi bakwai duk kwara suke ci kun gani ita ma tana da amfanin ta kakka ɗauka kwara mutane suna ci ko ka ɗauka yunwa ce cin kwara a kwara tana ma magani yanzu in ka je turai kin nan balishik da wannan ta hina ma ma daraja da da ka je manyan supermarket duk zaka ga fara an gyara ta kai ba ma he ka dauko ma karshen ta kasuwa ka zo gida ka ce ashe fara ce ma ni ji nake wani abu ne ashe ma fara ce kai kuma ta gidan ma ta hidadi kun ga aire na muke go eh to ka gani to ba a wulakanta abinci kun gane ko ma a bar suna sun san ta'amul qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bata abinci in ishtahu akala in yana sha'awa zai ci tunda ba a so ka ci abincin da baka sha'awa wa'illa taraka bin shi kuma shi kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya bari kenan haka in ka ida ka ce alhamdulillah alhamdulillah lokacin da ka ida ko ka ce alhamdulillah ko addu'o'in da suka zo a sunna alhamdulillah hamdan tayyiban katiran alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala mustawdi'in rabbana sai kuma arabi na hudu تكلم بطيب القول في خير تكلم كاي magana بطيب القول da daddadan magana fi khair kuma magana a cikin alkhair karka zama dan yaya ta sharri kun gane ko waqfit sautaka kuma kana magana ka dinga kasa kasa da kai kaza kaza a dinga jin kanka kai kadai ko kuma ka dinga magana da cika baki ko kuma ka dinga magana da nuna kasaita da nuna isa kai kai ne duk cikin mutane a dinga jinka kana wani cika baki kana nuna wani kawai kai kai kai ga a wannan duka maganganun jahilai ne duk ba shi da ke kun gane ko muta mahilan fi hadisi ka zama mai bi sannu sannu cikin zantanka wa an sit liman kallamaka kai shiru ga mai mazanci muqbilan alai kana fuskantar shi wala tuqati'u kada ka ce kai Allah ya shiru shiru da Allah bari bari wala tataqaddam bayna dai akbar bil kalam karka zo kuma gaban wani babba ka fara zance ko babanka ko lattijo ko yayanka balle malaminka balle ma'ayinka balle ma'aikiyarka ba a fara zance kun gane a gabansu in kuka zo iya daga kuskure matashi ko yaro ko abin na zo da lattijawa don shi ne mai kuɗi don shi ne kaza da ya fara magana an san ina wurin masu daraja an san ya zubi kun gane ko mai shekaru shi yasa lokacin da waisa suka zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba da diya kan wani da aka kashe ɗaya daga cikin wanda shine zai ba da shaida sai fara magana shi kuma karami ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kabbir kabbir a babbe fara magana babbe fara magana to in kai da wanka ne wanka zai fara magana balle kai da babanka balle kai da balantana malaminka in kana magana zai kai shiru sai ya nemi kai magana kun sai yana daga mummunan ladabi gaban malaminka kai ta zuba surutu a tsakanin ku ɗalibai sai ku yi amma a gaban malaminka ba a san ɗalibi ya dinga wannan kun gane ko ba suna daga ladubba na abin nan sai kai shiru in ya baka daman magana sai zaman to kayi magana amma ba so ka yi dinga cika surutu gaban malaminka balle na faɗin magana ka yi dinga gaugawa karab kana gauga kana faɗin duk wannan ba so kenan karkashin wannan mas'ala bakwai ce aka ce takallan bi kalamin tayyib magana mai kyau ai Allah subhanahu wataala shi ne ya gaya mana go wa qulu lin nasi husna ko ma mutane magana mai kyau ka gani ko ma mutane magana mai kyau Allah subhanahu wataala ya yi umarni da daɗaɗa magana a lokacin da za a yi ma mutane magana kar ka hudu magana wadda take kenan ka kausa saboda haka kenan da daɗan magana wajen wannan to shine shari'a sai umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda imani da Allah da kiyama ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru nabi waqti sautaka kadan yi kasa kasa da muryarka don saboda mai kiyayewa kar ya zamanto ba can rada ba ba kuma wannan ba kenan kai kasa kasa na uku mutamahilin fi hadithika in za ka yi magana kenan abin da ake so ka dinga bi sannu sannu cikin zancenka kar ka dinga magana da sauri fa fa fa fa a ya zamanto cikin mi nutsuwa lura ka san me kake hodi kana takatsan za abin da kake hodi kana hankalta abin da kake hodi ba yi ka'ida ba a ce wai da Allah zancen da ka hodi mai mai tashi kai tsoro tsoro da Allah haɗu magana da kai shi kanshi zance ana buƙatar wasu ladubba tare da shi in za ka faɗi magana ka san menene sababin yin magana kawai so ake kai ta surutu Allah subhanahu wata'ala yana fushi da asarsar mai zance mara kan gado akwai wanda za ka ji kawai ratatatattar kawai zancen babu kan babu kawai shi ma bai san ba me yake kwaɗi alaman rashin hankali kenan fa ya bai hum kalimar in kana muksira kai tabbatar da mutum wawa ne in ka ji kawai yana da zance ba kan gado surutu dole ya zama zance a tsari a kan mi za ka yi magana kun gani ya to yanzu ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi sa wani daga magabata ce inda mutane su suke saya ma masu rubuta ayyukansu takarda da mutum ya shiru ma akan wani zancen na halaka inda kai ne mai sayan takardar da ake rubuta ma da magana haraka ma sai kan shiru magana dole zama me sababin da ne magana nan akan menene ne magana nan gurgurun kalma nawa ma na faɗi kawai tambayar ka aka zaka bada amsa tana buƙatar sai kawo kawo kawo kawo kalma goma wane yana nan baya nan kaga ba buƙatar ya tayi kasuwa dama ya saba tafiya amma yanzu zai yi kaza sai ka ka kalma wajen guda goma duk da ma dai da ya niyyar amma kuma yanzu kai ya dai ta ina ga wani mai adede ta ne ma dauke shi can gura kuma tana yiwa dai an jima ya dawo wa tambaye ka kun lura to kawai kamar irin wannan bakin abin da ake bukata kawai tambaya kawai amsa shikenan kun gane ka san kalma nawa kai kuma aina ka faɗi magana duk magana da ka san aina ne ka faɗi ta iya to kaga to ai saboda mahaukata sun yi wa ƙasa mahaukata sun yi yawa saboda kawai ta ta ta yi ta abin nan wannan kin ya yi yawa ai shi yasa ko malamin ya fiye surutu iya daga abin da ibn rajab Allah ya yi da rama ya tar sala fadlu ilmu salafi ala ilmi al-khalaf yace magabata zaka ga su babu yawan zance cikin wannan dinsu yace dukkan wanda ya fifita wani malami saboda surutun shi akan wani malami ya ce tabbas haƙiƙa ya fifita ilimi na wanda suka zo baya akan ilimin magabata saboda ba wai yawan surutu kaga mu da ana ɗauka sai malami ya zo ya tsaya ya awa guda in ka lissafa ayoyin da ya kawo basu yawa da san basu da yawa kawai surutu ne da misali da kaza ce kayo da akwai ilimi to menene ilimin zancan wani ya saba kama zuba ma zance wani dan siyasan ba ya ka shiru ba shi ba ba qur'ani ba hadisi ya fara zuba magance ya kara kawai ya hika sani ba ga dan gambara ba in ya fara maka ba'a ba sai ka ji abin ba kamar wannan kawai zai tawo kuma ba aya ba hadisi kun gani to ba a son ɗalibin ilimi ya zama yana da yawa kuma ko ba ɗalibin musulmi ma ba a so ya zama to saboda lokaci tsada gare shi gana tsada duk magana da ka furta sai an tambaye ka kun gane ko saboda haka labudda ya zama to mi tare da wannan abu sani su wannan kun gane ko alhaji lokaci ya yi ko a to to zan yi da sanar ga wasu mi abin nan akwai gaba da ya kamata na na tambaya ta to ka gani to ka gani to wannan shi ne kamar zancen su ba a san ya zaman to malami ya fiye wani wani shi sa in ka kalli ai ko tsarin da muke kai mu na da'awa da tsari na in mata da'awa ai zaka ga rafa gyara yanzu mu zaka iya samun malami gidan rediyo yana wa'azi ne ya kira ina san yi tambaya mal a to hori kai mu ji mace biyu kai sannu sannu ne eh kai wani ya aikin kaga gwannan gini eh kaga gwannan gini in dai gini ne ai wannan ya san gini mal a ai kaza to akwai asarar kuɗi yanzu kira ne aka yi ta waya abu na farko kuma ya tambaye ka mata shi nawa wa tambaye ka ya ginin shi wa tambaye ka ya kaza kaga abin kamar iri-iri wani abubuwan sai kaga kaga abin kawai shirme ne shirme ne ake shirme ne shirme ne wallahi musta'an to za a yi mata dawa za su yi wannan za a tambaye Sheikh Saleh Fawzan ko a tambaye wani daga ciki ko Ali Sheikh ya zo na zancen waye a wannan dan kasa kaza ne dan waye a ni mutum ya tambaye ka kawai tambaya ya maka alaka da Allah kawai addini wannan amsa ita za ka bashi ba zancen wani dogon labari da wani bibiyar duk abin da bai da alaka da nan lokaci tsada gare shi kawai tambaya amsa aya hadithi kaza shikenan kurum an kare kun gane da akwai wanda ya tambaye tambaye ya kaɗu kamar mala'ika jibril da yake tambaye mun zala sarasirar ce na ya kaɗu gaskiya ne shi kenan
shi ba tambaya ba ce yana magana ya ce ai wani ya ce mishi kaza ko kuma kamar tambayar da yanzu wasu suke yanzu sai ce malam wani abu ya halitta dan na ji wani malami yana cewa yana cewa sun wani kamar wannan ai ba tambaya a duka ba tambaya ba ce shi yasa ita da kanta ai kaga tambaya tana da ladubbanta kamar yadda amsa take da to duk da wannan kamar ga magari ba lalle bai zamanto ya yi kiyaye wannan amma labudda shi kuma malami shine zai ladabtar da mutane kun gane shi malami shine zai koya ma mutane hankali kun gane kun gane ko akwai malamin da da zaka ga bai bai ma daga cikin ahlus sunna amma an ka zo gurin tambaye da ka tambaye in ya je tabbitar sai ya kwale kama ko ya tsira ka ko ya ma kaza saboda almuhimmu lokaci muhimmanci gare shi ba a cewa kawai duk abin da sai an zo ana tasha ba a wani abin kun gane ko idan mutum zai zance kula da wannan ku kula da kyau bangaren wannan abin sai kuma kenan ana buƙatar wa an san liman kallamaka yace kai shiru ga mai mazance to in baka yi zai shiru ba zaka ji Allah ne ya ce wa idza quriya alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu yanzu baka yi ba shiru ana ma zance kai ma kana zance ya za ka ji in yayi da ce to me nace kuma kai wuri wuri shine ka bada kunnanka ga wanda yake ma magana ka saurari abin da yake faɗi amma kai baka ma saurara to ya za a yi kashi kuma na na sallama wani na waya na da farko za a yi sallama ko za a ce a rubuta a sallama in ka kira kenan tunda kai ne wanda kake neman shi to yanzu da ka kira in ya daga to sallama ce za ta biyo baya wanda zai sallama shi wanda ya kira shi yake eh shi shine ya zo gida ai kai kake da bukatar shi daga bayan za a ce a rubuta na'am daga bayan za a ce a rubuta sallama ne yauwa ita sallama da ita ce saboda shi zai iya yiwa da ka kiraye shi wala Allah ai yana gurin da ba ambatan Allah zaka iya kiran mutum yana ban daki ko to kaga ya ban daki ba ambatan Allah to yanzu ya an ce kuma shi zai ce ma assalamu alaikum kenan kai ne zaka ce saboda kai yanzu dama baka mai sallama ba he gurin da kake ya dace ma lo gurin da ya kamata ambaci sunan Allah subhanahu wataala mm. shi kuma sallama wannan yana daga ƙarin wancan da muka wuce yana jayewa ƙaunar juna yin sallama ya da sallama tsakankani. Na, na maje.
akwai za ka samu wasu mutane a wasu haka na'am suka tashi maka magana musamman ku saba ba daga sun ya ce maka wani hai ko hello irin wannan ne ina- ina musu magana amma sai ya musu sallamar maimakon tunda eh haka ya ka musu kamata wancan abu eh haka ya kamata hukuncin abu ne ke gaskiya ne haka ya kamata ba laihi ba ne wanda yake mafudul ya salama ga fadil masalan mutum yana zaune ya wani ya zo huce sai mai salama ba laihi ba ne kana tahiya ka wani yana sama abin hawa ya kamin salama ba laihi ba ne shi ya kamata ya ma sallama sai bai maka ba sai ka mishi ba laihi ba ne sai ya yi maka wata magana da gaisuwa ce ta al'ada sai ka mishi kai kuma ta musulunci yayi amma shi ba ni ba na amsa wannan Eh, ai wannan ba sallama ba ce tunda dama ce aka bi tahiyyatin ma'ana tahiyyatul islam saboda haka kenan muqbilan alaihi aka ce kuma mi kana mai fuskantuwa zuwa gare shi da duk jikinka gabaki ɗaya ake son ka karkata kenan zuwa ga mutum yace wala tuqati'u karka yanke shi da zance kasa akwai wanda mutum yana sai ce dakata dakata dakata ba sa wannan sannan kuma yace wala ta taqaddam bayna dai akbar bil kalam kar ka fara magana gama akbar ko dai akbar wanda yake na shari'a bangaren kenan aka bar ya kasu gida biyu ko dai girma wanda yake na daraja kama a ce sarki kama a ce malami ka ce ma a ce wani shugaba kun gane ko to ba a san ka fara yanzu kun zo da shugaban ku ba kai ba za ka yi magana shine zai fara magana kun zo da ma'ayinka ba kai ba za malamin ka ba kai ba za ka fara magana shi zai fara magana sai kuma kenan bangaren mai shekaru kenan shi kuma wanda yake mai shekaru dattijo shine wanda zai fara kenan yin magana saboda haka kenan ana buƙatar ya zamanto ɗalibin ilimi yana da kyautata ladabi gaban malamin shi kyautata ladabi gaban duk kowa yana daga kuma hukuk wanda ya kamata na kibar sin lalle lalle mu san wannan kun gane ko muna da rauni kware kware bangaren girmama manya kun gane ko sai kaga kamar lattijo yana yin eh, yaro yana wani abu ko yara suna haɗa ga wani lattishi can ko ka ji suna zage ko suna waka ko ka ga yaro yana rawa kuma alhali ga wani babbacin kun gane ko wannan duk musiba ce muka samu kanmu ko da ƙananun yara kun ga wani yaro yana yi kar ku yi wannan abin kana tahiya misali titi ka ga yara ko suna wani ihu suna kaza kuma alhali ga manya na ba a yin wannan abubuwa manya dole in yanzu duniya ta zauna kawai a ce yara ne kare akwai masu daraja malami kuma aka cewa malami ne malamin ka wanda ba malamin ka ba to tilasta girmama shi girmama girmama shi girmama Allah ne kun gane ko da kun haɗu ka mishi sallama shi yasa kuke ga in za a gaisa to wani lokaci sai ka sa hannu sai ka ƙara hannu ɗaya saboda kamar girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud ya ce alamani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashahhud kaffi baina kaffai tafina na tsakanin tafin shi guda biyu to saboda girmamawa kun gane ko kai sallama in magana yake kaɗan sadda kanka kun gane ko ma'ana kar ka ɗaga kai kana kallon shi in za ka yi magana kamar yadda aka faɗi kin ya zama to kenan magana ka ƙasa ƙasa ma'ana ba ƙasa ƙasa ba yadda za a yi amma kana ce ko faɗa ne ake ko saɓani kuka samu sai zama to wani babba ya yi magana ba za ka dinga yau kaza yau kaza a ba a wannan kun gane ko ko da cika baki ko da ɗaga murya ko da nuna wannan duk ba a wannan abubuwa ne kenan dole yanzu da babba ya yi magana sai a ji sautin ku ya canza a lokacin tsakanin ku kuna yi yanzu kuma sai ku yi ƙasa-ƙasa da muryoyin ku to shine alamomin girmama to girmama wannan girmama Allah subhanahu wataala ne to sai ku kalla babba fa aka ce mai shekaru ba wai ma babanka ba ba wai mammanka ba to ina ga baba ko mamma wanda Allah subhanahu wataala ce wakhfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma ka sassauta musu ka kaskantar da sasannin kaskantar da kanka gare su saboda tausayin uwaye wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sun zaka wadu magana ma ya zama magana ce mai ta tausasawa addu'a mai kyau na'am to kaza ba a so ka dinga ma wani ratsana da wani iya magana da wani nuna kakale da babanka ya ce kaza ka ce to ayin an yi kaza a ce ka ce to ai kaza a ce a ba a san wannan kun gane ko ko malamin ka yana cewa kana to ai kaza to ai kaza duk ba a san wannan abubuwan su ana sai zamanto komi ne cikin girmamawa da mutuntawa da duk abin da aka san ya kamata to shine sanin ya kamata to duk wanda ya sifanta da irin wannan ladubba za ku ga Allah zai mai albarka a duniya zai ma ilimin shi albarka zai ma rayuwar shi albarka kuma zai zama abin kauna gurin dukkanin ragowar mutane to kaunar bai samu kaunar ba wajen mutane sai ya samu kauna wajen Allah saboda ya aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kun gane ko ladabi muhimmin abin da musulunci da kuke gani littattafan da aka rubuta akan adab dubunne ne dubunne ne akan ladubba saboda rayuwa ba ladabi ba ta tafiya rayuwa ba ladabi ba ta tafiya ko gane ko saboda haka labudda ya zamanto mun kula da wannan shanibi kin na ladabi labudda ya zamanto wannan wannan adabul ashara suna daga abubuwan da suna yawan kabuwa tsakankanin mutane wannan a takaice ne kenan sharhin su haka a takaice amma kowanne reshe da reshe da yawa yanzu kun ga mun yi guda biyar mun yi guda biyar kuma haka ya kamata ɗalibin ilimi ka'ida dama ya zamanto akwai ladabi ko mun yi da wannan adabul ashara a cikin silsila ɗin nasa akwai kutubul adab dole akwai wanda gaba zai biyo baya insha Allah don ku haɗa abubuwa guda biyu ilimi tare da ladabi lokacin da Imam Malik mahaifiyar shi za ta tura shi wajen Hammad bayan ta kimtsa ta ce jira sai na sa ma kayan ilimi dole ilimi yana da kayan shi ta sa mishi ta ce izhab fata'allam hilmahu qabla ilmi ka san dubban shi da nutsuwar shi kafin ma ka san ilimin shi to ana san ladabi da wannan ɗalibi ya zamanto yana ladabtuwa da ladubban da suka dace kun gane ko wannan tilas ne ga wanda yake mai neman ilimi ya zama haka nan ya gaje hudu ne muka yi to ba matsala da yake lokacin ya tafi kuma dama na san ba za su iya abin nan ba tunda ba za mu huce ba a gurguje sai ya zama kamar har da ci idan wanda kuma muke usulul salasa su yi haƙuri irin wannan kutsan dama ba laifi irin wannan kutsan dama a karatu yakan iya kamawa a ɗan tseda kuma sai a sa wani abu wannan duk ba komi ba ne wancan ka daga hannu daga kai sai mu e risinawa ba sai sai su risina gaskiya ne akwai hadisi cikin jami'u tirmidhi wani sahabi ya tambayi manzala sa sai ya rasulullah rajulun yalqa akhahu ayana haniya lahu qala la ayaniquhu qala la walakin yusallimu alayhi wa yusafihu ya ce ya rasulullah mutum ya haɗu da ɗan'uwan shi zai ɗan rusuna mashi haka ya ce a zai gama wuya da wuya da ce ce a sai dai mai sallama ya ba shi hannu kun gane ko amma sai ku kula ɓangaren uwaye ɓangaren misali malamai za ka iya samun uwaye wanda wani sai ga in ka ba shi hannu kai yaron ka fara ba shi hannu kamar sai a dinga ga urbi kamar ba kai ba tarbiyya kun gane to in ka zo nan ba wai hannun sai ka ce assalamu alaikum kenan sai ka yi bane amma rusunawa manzala sassan ya hana wannan al'adar mu ce ku lura al'ada in ta ci karo da addini to barin ta ake to wancan hadisin ya ci karo da wannan al'ada ya zamu dauki abin da muka gada mu ajje abin da manzalar sa sai hani kun gane kenan manzalar sa sai yace la yace ayyana hani lahu alaini hani shine dan rusunawa zai rusuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la walakin salimu alai kenan rusunawa a gaisuwa ba a rusunawa to wani zai ce to ya kuma malami kama dan ajiye guyuwa shi kuma wannan wajen tambaya imamul bukhari yayi babu babu man jasa ala rukubatai inda su'al ka gani saboda haka wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bata mai rai sai ya dinga fada sai ce ku tambaya abin da kowa dama sai sai dina umar ya gurfana sai dina umar da sai gurfana sai ce radina billahi rabbi wa bil islam dinu bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mala'ika jibril da ya zo gaba annabi sarasa sai ya tsugunna haka kun gane kenan wannan daban kamar misali a ce ka zo mutumin yana zaune ya ce a to mun gaisa sai sai ka zamna misali don ya zama kuna zaune tare to wannan kun ga daban amma ka rassuna wajen gaisuwa a shi wannan za ka yi sallama sai dai kawai ka kula da sallama da za ka yi ta zama to sallama ce ta wannan ko musafahar ma da kuwa da ayin musafa ce ne sai ma sai hannun mutumin kuma a to ka gaisa da sarkin ka kama sai hannun shi ko abin nan sai ka san wa za ka gaisa shi yasa to yake cewa in babba ne in ya baka hannu kai yaro sai ka bashi kun gane ko to wannan shi ne amma ba ina hina iya wajen gaisuwa ga abin nan wallahu ta'ala alam na kenan sai mu tsaya nan insha Allah muka zo gaba bi izinin suna karasuwa guda shidda in yi tsohon dare da lahiya gaba sai mu shiga karatun nan abinda muka waɗi daidai Allah tara mu aladan kuskuren Allah gafarta mana Allah da dantar da mu ya ɗora mu akan ɗabi'u waɗanda suke na karfatu Allah kare mu daga ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya ma rayuwar mu albarka matasan mu Allah subhanahu wata'ala tabbatar da su akan ɗabi'u da kuma na dubba waɗanda suke na karfatu ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك